أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يوم منا أشرين دبكوي قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو تيد تريه أود أربعين وندي دي دي دي دي قوة شدة miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya aya ta ɗari da talatin da ɗaya a yau za mu tashi aya ta ɗari da talatin da biyu wannan kuma shine insha Allah ta'ala karo na ƙarshe na tafsiri a wannan wata sai bayan sallah babba ko babbar sallah insha Allah ta'ala tafsiri da ake yi na sati satiran lahadi in Allah ya nuna muna za a ci gaba da yi insha Allah kafin mu ci gaba da karatu akwai wata tambaya da aka kawo wadda ina so in dan yi bayani a gurguje kanta na farko shine kan zancen yin sallar qiyamul layli bayan kamar da daddare da ake tashi ana sallah an gane ko to zaka iske salatu tarawih wasu na kiranta salatu tahajjud wasu na kiranta salatu qiyamul layl ko ash-shaf'i wal wutr da ash-shaf'i wal wutr an gane ko da tarawihi da tahajjud da qiyamul layl duk abu guda ne qiyamul layl saboda ana tsayuwa da daddare an gane ko tahajjud saboda ana tashi a barbacci wa minal layli fatahajjud bihi nafilatan lak ash-shaf'i wal wutr saboda an kalli cewa ana yin biyu biyu biyu ana cikewa ko a yi hudu hudu a cike da daya misali an gane ko to shi yasa ake kiranta nafila kuma saboda nafila tarawih saboda sun kasance suna hutawa tsakankanin raka'o'i biyu biyu ko hudu hudu su tsaya su dan huta sannan a tashi daga raha ne an gane ko to amma akwai qadiyoyi waɗanda zaka ji da dama waɗanda akwai sabani akan su zan dan yi ishara zuwa gare su na farko babban abin da yafi jan hankali shine adadin raka'o'i domin nan muna da mas'ala guda biyu mas'ala ta farko za a yi sallah bayan sallar isha'i kuma da daddare sai a tashi a ƙara to ba rarraba wanne take da matsala ba shina da alaƙa ne da adadin raka'o'i shin ya halatta a ƙara ko bai halatta a ƙara ba ina fata an fahimce ni to wannan qadiyya ce wanda yake akwai sabani akan ta Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna bai taba ƙara raka'a goma wato fiye da goma sha uku ba sai wasu ruwayi da suke nuna wato sha ɗaya wasu ruwayi suna nuna yana raka'a biyu kafin abin nan ya fara sallah raka'atai ne khafifatai ne ko kuma wani lokaci na yin raka'a biyu bayan ya kare shafa'i da wutiri an gane ko waɗanda raka'o'in ne suka ce raka'a goma sha uku ina fata an fahimce ni waɗanda kuma suka kafa hujjar cewa ana iya a wuce raka'a goma sha ɗaya akwai hadisi da suka kafa hujja da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa salatul laili masna masna sallar dare za ka yi raka'a biyu biyu biyu ne an gane ko fa idza khashiya ahadukum subha idan ɗaya daga cikin ku ya ji tsoron wato alfijiri ya keto salla raka'atan wahida zai yi raka'a ɗaya tutiru lahu ma qad salla za ta zamanto witiri gare shi akan abin da ya sallata hadisi ne na ibnu umar wanda imamu bukhari da imamu muslim sun ka fitar da shi ina fata an fahimce ni to menene malamai suka fitar akan wannan hadisi shine suka ce masna masna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai fa idza khashiya ahadukum bai ce in ka kai raka'a goma ba ka tsaya bai ce in ka kai sha biyu ba ka tsaya cewa in ka ji tsoro a shari'a bai dace a bar mu mutum zaɓi ba alhali akwai abin da shari'a ta yanke masa ina fatan ku fahimta da kyau bai dace ya ce mai ba in ka ji tsoron alfijiri zai keto ya kamata ya ce mai in ka yi raka a goma ko sha biyu an gane ko tun da muna da saɓani kan za a tsaye akan sha ɗaya ko sha uku to ko alfijiri ya keto ko bai alfijiri bai keto ba ka tsaya nan cak in ya so ka nemi wata ibada ta karatun alkur'ani ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni kenan sai ya zamanto ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata amma ba shi ke nuna cewa ba domin waccan sunna ce fi'iliya wannan kuma tambaya ce aka yi masa shi manzo sallallahu alaihi wasallam direct yana da rai kaga ya kamata ya bada fatawa cewa kada ka wuce sha uku amma bai dace bai da al'amarin zuwa ga shi mai ibada ba inda ana iya yankewa akan ka amma sai nuna mai za a rufe shi yasa waɗanda suke sai mas'ala ta biyu shine cewa ana iya sallah bayan sallar isha'i ko sannan kuma sai a tashi da daddare a yi sallah alhali ko zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa a lokaci guda ne in za su yi ta farkon dare za su yi ta farkon dare in za su yi ta tsakiyar dare za su yi ta tsakiyar dare in za su yi ta karshen dare za su yi ta karshen dare ko ba haka ba wannan yana daga cikin abin da iskalin da waɗansu ɗalibai suke ganin kamar akwai matsala a cikinsa babu matsala na farko abin da ya kamata mu gane shine cewa dare tun farkon shi har karshen shi lokaci ne na sallah يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا شي daren gaba ɗaya lokaci ne na ibada dan haka dan mutum ya yi raka'o'i ya je daga baya ya tashi ya ƙara ba a cewa wannan lokacin na daren ba lokacin ibada bane yana da kyau ɗaliban ilimi ku fahimci waɗannan ƙa'idodi da kyau abu na gaba wanda ya kamata mu fahimta shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah zadakum salatan an gane ko Allah ya ƙara muku wata sallah wahiyal witr ita ce witri fa salluha baina salatil isha'i ila salatil fajr kaga ana iya yin witri baina salatil isha'i tun daga isha'i ila salatil fajr har zuwa lokacin da alfijiri zai keto kaga ashe wannan lokaci gaba ɗaya lokaci ne na mi lokaci ne na ibada an gane ko to sannan kuma daga cikin qadaya waɗanda suna da abin da muna jin ana yawan abin ga du'a'ul qanut shin za a yi shi ne kafin a yi ruku'i ko ko za a yi shi ne bayan an taso daga ruku'i an gane ko abin da ya tabbata daga aiki na manzo sallallahu alaihi wa sallam wato shine hadisi yana cikin sunan ibnu maja wanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa in zai yi witiri in ya kare karatu kafin ya ruku'i shine yake aikatawa an gane ko kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku'i bayan ya kare karatu yake yin kanutu da addu'o'in da yake yi an gane ko to sai dai shin ana yin kanutu bayan an taso daga ruku'i ya halatta ko bai halatta ba wannan mas'ala ce wadda take tana daga cikin abubuwan da ɗaliban ilimi suka yi ma hawan kawara amma idan muka duba akwai asar na ubay an gane ko asar na ubayyi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin Umar wannan asar Imam al-Bukhari ya fitar da shi sannan kuma Ibn Khuzaima ya fitar da shi Albani kuma ya ingantar da wannan asar din an gane ko yake cewa lokacin da in sahabbai suke yin sallah da daddare za su kasance za su la'anci kafirai bayan waccan addu'a don saboda wadansu sun tafi cewa ba a ƙara wata addu'a ƙara wata addu'a akan Allahumma hadini fi man hadai bid'a ne an gane ko akwai wanda ke tafiya kan wannan gashi ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yal'anuna al-kafara suna la'anta kafirai fi nisfi in watan ramadan ya kai karshe thumma yusalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan su yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yad'u lil muslimina shi limamin ubayyu yana ma musulmi addu'a bimastata'a min khairin game da abin da ya samu iko na alkhairi thumma yastaghfiru an gane ko sannan kuma yayi istighfari lil mu'minina ga mu'minnai a to kaga anan wannan ya nuna sayyidina Umar yana da rai Ubay bin Ka'ab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suke aikata wannan a cikin sallah suna karawa akan Allahumma hadini fi man hadaita kuma asar ne wanda yake ingantacce har yana cewa inna azabaka liman adaita mulhaq shi Ubay cikin addu'ar da yake yi sannan yake cewa summa yukabbiru sannan ya yi kabbara shi ubayu bayan ya kare waɗannan addu'o'in wa ya huwi sajida sannan ya yi sujada kaga inda ruku'i zai da sai ce sun mayar ka'u wa yarfa a ra'asahu sun ya huwi sajida wannan ya nuna sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna wato yin addu'a bayan an taso daga ruku'i wani lokaci kaga wannan ya nuna alal jawaz domin duk bai yiwa a ce su kansu gaba daya duka su yi ijma'i akan saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta to wannan shine abinda muke son mu ɗanyi bayani kan irin waɗannan abubuwa saboda musa akwai cece ku ce akan fahimtar shin za a tsaya ne akan aiki in an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata aiki to za mu kalli akwai kuma fatawa da ya bayar wanga tambayar shi ne aka yi bada fatawa akwai bayani mai tsawo kan usulul fiqh in ka diba cikin bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid a cikin muqaddima yadda ake taufiki tsakanin aiki na manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa in ka diba cikin muqaddima ta adwaul bayan Muhammad al-Amin shanqiti ya kawo bayani kan tsakanin aiki da fatawa ta manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kama da haka to da haka wannan shi ne abin da zan iya cewa kuma waɗanda suke cewa albani ya ce bid'a ne ƙarya ce suke yi ma albani albani bai ce duk wanda ya wuce raka'a goma sha uku yayi bid'a ba shi dai abin da ya ce in ka yi haka ka saba ma adadin raka'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya fi shi ya tsaya a nan amma inda yace bid'a ne ya kamata ka ɗauko littafi ka ce cikin littafi kaza albani ya ce bid'a ne ina fata an fahimta hatta da malaman da waɗansu da ake cewa sun ce bid'a ne irin malamin nan na Yaman an gane ko muqbil alhadi alwadi'i shi ma bai nuna cewa bid'a bane da haka waɗansu ne suke ganin za su tsaye da addini a iya fahimtar su to irin waɗannan abubuwa baka iya hana mutum ya tafi akan fahimtar da ya tafi an gane ko amma muna fata Allah subhanahu wataala ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya nuna muna ikon nisantarta an gane ko wannan shi ne abin da za mu ce abin da ake bukata tsawon karatu kai ka zo ka ce raka a goma ko sha biyu daga alamtar zuwa ƙasa ka yi sallah ka tafi ka tafi zuwa sha'aninka alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a daya ya karanta bakara ya karanta nisa'i ya karanta ali imrana izib nawa kenan ha goma ko sha daya muka bar su goma da dan kai ko ba haka ba tunda bakara izib nawa ne biyar da dan saura ali imrana sai ka samu izib biyu cikin ta wal muhsanatu takwas ko ba haka ba فما لكم في المنافقين فئتين nawa kenan tara sannan kuma la yuhibbu Allahu al-jahr bisu'i goma da dan kari a raka'a dai ya karanta izib goma mu ko dan mun surce Qur'ani cikin watan Ramadan bid'a bid'a bid'a alif bai ku dauki addini da sauki sannan wannan sallan nafila ce ba ita kadai ce addini ba ka nemi waɗansu abubuwa da dama waɗanda ka ba ta ka ba da kokari akan su ina fata an fahimce ni to da haka waɗannan mas'ala ne khilafiyya za ku waɗansu malamai sun tafi kan cewa ba za a ƙara ba waɗansu kuma sun ce cewa za a ƙara amma duk inda ta kai ta kawo kai mai yin sha ukun da Allah ka yi ƙoƙari a raka'a guda ka karanta izib goma don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa karanta izib goma amma ka yi alamtar zuwa ƙasa ka ƙare ka sallame ka ce mutane ko haife gida wannan kuma wani sha'ani ne can daban Allah ya ganar da mu gaskiya kuma Allah ya shirya da mu gaba ɗaya Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa likullin darajatun mimma amilu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل عما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa likullin darajatun mimma amilu, wato likullin ga dukkan akwai tanwini an shafe shi, an gane ko, wato tanwini aiwadun anil mahduf, likulli amilin ko kuma wa likullin min al'amili ko likulli insanin ko likulli ummatin za ka ƙaddara abin da zai dace da wannan wurin. An gane ko, kenan wa likullin darajatun ga kowace al'umma. ga kowaɗanne mutane masu aiki darajat suna da darajoji daga nan da an ka ɗauko daraja ko daga addurja ne shine mataki ko matattakala da ake takawa shi na shi yasa aka ɗauko daraja ta ɗalibai wadda ake basu a maki a cikin makaranta an gane ko mimma amilu saboda abin da suka aikata to don haka wannan yake nuna addinin musulunci ya damu da ayyukan mutane bai damu da jinsinsu ba kullum muna maimaita muku wannan mimma amilu Allah ya ce bai ce wanda ya fito daga gida kaza ba bai ce wanda ya fito daga kabila kaza ba bai ce wanda ya fito daga jinsiya kaza ba bai ce wanda ya fito daga jami'a kaza ba bai ce wanda ya fito daga kari kaza ba bai ce wanda ya fito daga alaka kaza ba mimma amilu game da su abinda sun ka aikata kina abinda muke kira zuwa ga mutane shine cewa a damu da aiki a bar damuwa da wani ko wani ko wani ina fata kun fahimta domin a lahira ma da aiki ne za a aiki to a nan duniya ma ya kamata ana son a ci nasara a amfani da aiki turawa abin da yasa suka ci gaba sun damu da wanda yake aiki ba su damu da dan wane ba za a iya baka minista ko shugaban ƙasa ko da baki ne kai in dai za ka yi musu aiki khairu shahid ala zalik obama an bashi shugaban ƙasa america kuma baki ne colin powell an bashi babban matsayi condoleezza rice an ba ta babban matsayi a matsayinsu na bakaken mutane don za su yi ma Amerika aiki irin wanda Amerikawa suke bukata. Mimma amiru a duniya Allah ya bambanta mutane daraja su ne tun daga nan annabawa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wato walal akhiratu akbaru wa akbaru tafdila lahira tafi balle nan duniya kuma akwai bambanci sai dai zamu gane cewa ba duk mutumin da Allah ya daukaka a duniya ba zai samu daukaka a lahira mun yi bayanin wannan sannan kuma daukakan nan duk in ba ta addini ba ce to akwai saura dan mutum ya fika dukiya ko mulki ko wani abu in dai bai tsere ma wajen addini ba to wato bai tsere ma ba amma in ya fika addini kuma ya fika kyauta ko ya fika dukiya kuma yana amfani da dukiyar shi to wannan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha dole sai mun fahimci wannan an gane ko wali kullin darajatun mimma amilu suna da mataki mataki a duniya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna an gane ko kuma wannan fifitawa a duniya Allah ya faɗi dan saboda ya jarraba ku wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum dan a jarrabe ku kai talaka a gani zaka bi Allah kai hakuri ko ko sai ka saba ma Allah ka ce in ba a saba ma manya ba ba za a ci nasara ba ku ko na sama za ku yi hakuri da ɗaliban ku za ku yi hakuri da talakawan ku za ku yi hakuri da waɗanda kuke jagoranta ko ko za ku zalunce su ku nuna wawaye ne musa abin da duniya take ciki ba darajatun mimma amilu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya daga ciki dan saboda sashe su riki sashe abin horewa da kowa biloniya ne mai dukiya ne mai kuɗi ne to wa zai mauna aiki ba za a yi aiki ba amma yanzu haka tsoho mai shekara saba'in yana ma yaro ɗan shekara ashirin aiki ko ba haka ba tsohuwa mai shekara saba'in ko sittin da biyar tana renon yaro jinjiri karami saboda a biya ta a wata amma aiki ya zamanto mai tsarki ba mummunan aiki ba an gane ko dan saboda kada ka yi aikin da za a baka abin duniya amma saboda ƙarshe ya zamanto an saba ma Allah wannan bai yi ba Allah shi muna tsari almuhimmu dai darajatun da illolin da suka sa kuma lahira ma haka walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila lahira ita ce tafi sai malamai suka yi sabani a aljanna dai matsayi matsayi na don ko aljanna baka cewa matsayin da za a ba annabawa shi za a baka ko ba haka ba kowa yana da rashin matsayi a aljanna amma mutanen aljanna ba za su ji ciwo ba ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار متانا الجنة بداسي كوشبا واتو لهم غرف لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار كاغا متاكي متاكيني أغاني من فوقها غرف متاكي متاكي تي الجنة تو سيما لمسكتي تو وتها ودن سكتي آه إتا وتبا أتوا درجات za a ce darakat kenan wali kullin darajatun sai zamanto nan ana maganar kafirai ne da musulmai a nan duniya amma musulmai darajatun a lahira kafirai kuma darakatun a kiyama don Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira kenan ita wuta ba ta da darajat sai dai darakat an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a su kansu kafirai mataki mataki ne thumma lananzi'anna من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا سكتي إن كان سنك غاني ونن ba ita aljanna an ce darajat ba an dauka daga ɗaya biyu sama har zuwa sama to ita ko wuta in za a fara lissafi daga sama aka yi ƙasa ko ba haka ba to a ɗauko lissafi daga ƙasa sai a yi sama ya za a yi kaga za in an ka ɗauka daga ƙasa zuwa sama za a samu darajat ina fata an fahimce ni za a ɗauko a shaddu alar rahmani itiya daga nan sun mallazi na yanunahum sai a yi fauka fauka fauka fauka sai a samu daraja ala ayyati hali sabani ne na malamai an gane ko maganganu ne ana kawo su saboda ɗalibin ilimi kada ya karzalle ya yi zarbulle ce magana kaza babu ta wannan irin yana daga cikin abin da ɗalibai masu karamcin bincike suke ko babban malami wanda ya kai malami a duniya wani lokaci sai ce iya bakin inda bincike na ya tsaya amma ka ce babu abu a zo a gano akwai sai shi dan ya ce ita wili ce kaza kaza kaza kaga ka koma kana makanka aiki kenan amma ka saba da tawadu'i ka ce bakin iya inda bincike na ya tsaya in ba kana da tabbacin abu kuskure bane 100 bisa 100 bari cewa babu shi kuma cewa babu shi kamar ka karanta duk littafin musulunci gaba daya wannan sai ga dalibin ilimi ya samu matsala Allah ya ganar da mu amma kuma darajatun darajoji ne an gane ko sai ya zamanto darajatu nan za a iya baka su aljanna sahibul qur'an za a ce mai iqra warqa ko warattil kama kunta turattil fi dunya ko ba ka ba za ka yi sama ne daidai abin da ka hardace kaga shi yasa wadansu sun ce iya adadin ayoyin alqur'ani iya adadin bainayen aljanna istinbati ne ko ba haka ba abin da za a gani kenan wata ko daidai sakon da kai za a yi kasa da kai irin yadda mutum zai sha azaba Allah subhanahu wata'ala yi muna tsari amma akwai falala nan mimma amilu sai mun yi hattara waɗansu za a ba su wata daraja ba tare da abin da sun ka aikata ba wani zai tambayi da ɗan ƙur'ani ce tau kaji wata sabuwa wai kaji wai an ce wai za a ba wani matsayi a aljanna ba kuma abin da ya aikata ba ko ba haka ba sai mu ce to saurara ka ji ka yarda da ƙur'ani tunda shi ai ƙur'ani ya yarda ko to Allah ya ce wallazina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان سألتي ألحقنا بهم ذريتهم أما وما ألتناهم من عملهم من شيء Allah ne ce zai ba su kuma ko ka isa ka hada Allah shi abin da yake so to shi yasa saka sun ce ai an ce wai aikin ka ba zai saka aljanna ba wai in ba da rahama Allah ba kai ka ji wai wai hadisi yace haka nan ku tashi ku yi aiki ku bar hadisan nan a'a dan uwana in ba da rahama Allah ba za ka iya yin aiki duk aikin da kaga kayi rahama Allah ce wallahi in ba da rahama Allah ba za ka iya komai ba kafirai abin da ba za su iya yin aikin ba rahama ce abu su samu ba amma kai kana ruduwa da cewa aikin ka zai saka ki shiga gidan aljanna ya za a yi kai aiki in babu rahama Allah iskan nan rahama Allah ce in ba in Allah ya kame shi zaka iya aiki ruwan da kake sha rahama Allah ce da Allah bai baka su ba zaka iya samun damar kai ibada dan haka waɗannan mutane suna cikin rikici Allah shi muna tsari وما ربك بغافل أما يعملون ko ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka bai kasance ba wato mai gafala game da abinda amma ya amaluna suke aikatawa sai zaman to qira'at ta tafi daidai da amilu domin amilu suka yi aiki ya amaluna abinda suke aikatawa yau da gobe an gane ko sannan kuma wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ibnu amir ya karanta da wannan kenan ubangijinku bai kasance ba bi ghafilin mai rafkana game da abin da kuke aikatawa ya sani kuma zai sakanka muku yana da ikon sakanka muku shine ake kira al-iltifat in muka dubi ga qira'a ta ibnu amir ana kiransa iltifat a cikin ilimin tafsiri da ilimin balaga waccan aya da muka karanta a jiya wa yawma yahshuruhum da wa yawma nahshuruhum in ka karanta yawma yahshuruhum babu iltifati domin mi domin ta an faɗi suna Allah ya gabata an gane ko wa yaj'alu rijsa ala alladhina wa yaj'alu Allahu rijsa على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم وليهم ويوم يحشرهم شيني وليسو ranar da zai sadu su amma wa yau mana shuruhum kama an dawo da maganar iltifati ranar da za mu tayar da su musu Allah saboda babu wanda ya fi su girma kuma babu wanda ya iya girmama Allah irin yadda Allah zai girmama kansa la nuhsi sana'an alaihi huwa kama kama asna ala nafsi kuma ba za mu iya yabi Allah ba irin yadda Allah ya bi kansa don ba duk duniya babu wanda ya san girman Allah irin yadda Allah ya san girman kansa shi yasa yake cewa nahshuruhum ko nahan ba wai irin binciken gana ba da mazhaba ta adab da in mutum da bincike ya ce nahan ko malami ya ce nahan ko kulna saboda yana ganin cewa shi min babu tawadu ne mun ce saboda ya karanta maganganun malamai da dama kenan ba shi kadai bane amma Allah ba a cewa Allah yana tawadu ga Allah zai tawadu almutakabbir Allah girman sa bai da iyaka balle har wani zai ce tawadu ne Allah yake Allah bai zamanto mai gafala ba da abin da ake aikatawa wannan aya tana tsoratar da mutum cewa ya san cewa duk abin da aikata Allah ya sani kan ma ka damu da masu wa'azi da wani abu ka tuna cewa ubangijinka ya san duk abin da kake aikatawa kenan wannan ko ya ishe ka abin tsoro babu wanda ya fi Allah ya san komai ga abin da kake aikatawa kuma yana da ikon ya kama ka duk lokacin da ya ga dama kuma ya sa an rubuta kuma babu mai iya yin azaba irin ta Allah ai wanga dai ya ishe ka wa'azi wa rabbukal ghani wa rabbukal ghani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa rabbukal ghaniyu ubangijinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine al ghaniyu mawadaci kalima ta ar rabbu a larabci tana iya ɗaukan ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai har ma'ana goma ko fiye da haka fiye da ma'ana goma take ɗauka ko abin da ya kama da haka da haka in ka san ma'ana ɗaya kakkace bakin shi ne za a tsaya kullum ina kira zuwa ga wannan saboda ilimi ya wuce kai ka ce bakin iya abin da ka sani shine ilimi to ubangijinka shine alghaniyu mawadaci wanda baya buƙatar komai ga kowa akwai mawadacin da shi bai baka amma kuma yana buƙatar wani abu gare ka ko ba haka ba masu kuɗi wani lokaci zaka iske mai kuɗin da bai kyauta amma yana buƙatar a girmama shi yana buƙatar in ya zo a amsan masa kaya yana buƙatar a zo a ya za a yi wannan ta samu ina fata an fahimce ni to Allah shi yake ba kowa komai kuma bai buƙatar komai ga kowa shi adda alghina mutlaq mu mafi yawanci muna da wadatuwa ne da samun abu an gane ko imamu shafi'i yace a'a walaysa alghina illa an shay'i la bihi abinda ake ce ma wadata shine ka wadatu da barin abu ba da wadatu da samun abu ba samun kuɗi ba shine wadatuwa da kuɗi ba don masu kuɗi sun fi kowa mafi yawanci kuɗayin kuɗi an gane ko kaga da samun suke sawa wadatuwa da sun wadata amma wani na nan bai da dukiya amma ya wadatu da kuɗi bakin abinda Allah ya bashi na rayuwar shi ta yau da gobe ya ishe shi to alghaniyu Allah shi adda wadata wadda take kamila amma duk duniya banda Allah babu wanda adda wadata kamila Allah na iya baka kuɗi biloniya ne kai mun tabbata da wannan misali wanda yafi kowa kuɗi a duniya Bill Gates ai yana da kamfani to yana da buƙatuwa zuwa ma'aikatansa yana da buƙatuwa zuwa ga matarsa yana buƙatuwa zuwa ga abinci yana buƙatuwa zuwa ga wanda zai taimaka mishi cikin wata matsala a rayuwa yana buƙatuwa ga wanda zai taimaka mishi wajen gudanar da tafiyar da al'amuransa wani lokaci yana buƙatuwa zuwa ga likita yana buƙatuwa zuwa ga kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaga a wajen dukiya mawadaci ne amma a wajen rashin lafiya talaka ne yana buƙata a taimaka masa da haka duk wanda yake cin kawun cewa shi babu wanda isa ya ce ya taimaka masa sai mu ce ƙarya kake yi a lokacin da kake jinjiri an taimaka ma baka san iya mutanen da sun ka taimaka maka ba a lokacin da baka san biloniya ba ana taimaka maka ko ba ka nan bane kana kasuwanci kana daukowa ana baka bashi wani lokaci ana yi a yanzu ba ana taimaka ma domin kana zuwa wajen abin nan gidan wani minista ko gidan wani director ka ce a dan baka za a baka a baka kasuwanci a baka marshe dan haka kace kai wadatacce ne ƙarya kake yi akwai inda kake zuwa mulakai ma akwai inda kake da bukata in ma kana ganin yanzu kai kuɗi baka zuwa gidan kowa to kana da bukatuwa zuwa ga waɗanda za su yi ma aiki mutanen da ke aiki a kamfaninka da wurin da kake aiki ba bayunka bane Allah ya halicce su kana da bukatuwa zuwa gare su in ba haka ba matsala za ta iya samun ka ka nemi taimako da haka Allah ɗaya ne adda cika kan wadata duk wanda ba ubangiji bane ƙarya ne yake ci bane bukata sai dai ya zamanto bukatar ka ka kai ta inda ya dace inda an ka san mutuncinka bakin take ga kuma kada ka zamanto mutumin da ko bai da bukata yana da hadama zaka ga mutum bai da bukata amma kullun yana roko kullun yana zuwa wurin da yake sa tsammanin a bashi malami yana da sababbin su wato sababbin kaya amma bai saka su ya fi son ya zama da kullun sutura mai dauda saboda a ce malamin ce akwai bukata a taimaka mai wannan lalata wannan lalata ce duk wanda ba Allah bane da bukata ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid Allah shi ke suka kan wadata shi yasa ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqaqal bi rajulin wahid ma zada zalika fi mulki shay'a ko da a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda fi kowa kowa ya zan irin sa wanda bai kara Allah da komai kuma ko da a ce mu dauki ko fir'auna ko mu ce shaydan shine wanda fi kowa kafirci a ce kowa ya zan kamar shaydan ko fir'auna misali wannan ba zai rage Allah da komai ba don Allah bai da bukatuwa zuwa ga wata bukata kai ne kake da bukata amma ka ce baka da bukata ƙarya kake yi ka tuna yadda rayuwarka ta taso zuwa yau ko babban malami kake waɗanda suka karanta sheka lokacin da kana karami tun daga aba ta sa ko basin min arab suna ina kana bayanin ilimi kana cewa kana tinkahu kai da aka koyo ma daga basin min arab ko aba ta sa sannan littattafan da kake amfani da su yanzu kai kan rubuta su duka gaba ɗai ka diba littafin malam wani ka diba littafin malam wani littafi 40 50 ka hada mas'ala amma baka gode musu ba baka ce Allah ya gafarta musu ba saboda kana ganin kai kai kai ne wannan menene yake sabo ɗaliban ilimi Allah ya gane da mu wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shine al ghaniyyu mawadaci dhur rahma ma'abucin rahma wannan rahma kin mun dan taba kawo ayoyi da hadisai zaka dibi asaru rahmatillah zaka kalli tasirin rahama Allah game da mu ababe da dama in ka dubi dabbobin da an ka halitta rahama ce ta ubangiji wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi al-anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim turo muku manzo sallallahu alaihi wasallam rahama ne kuma aka sanya mishi rahama tausayi saman tausayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin فبما رحمة من الله لنت لهم كما هكذا سبكت دروا رحمني فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ina fata an fahimce ni ma'ana dai rahama ba ta da iyaka duk abdul adil wato abubuwan da suke nuna Allah ya kula da kai rahama ce da tausayi na Allah da haka zaka samu ayoyi da dama duk inda ka ji rahaman nan ka kalla Allah bai bar sama ta faɗo ba ta halakar da mu saboda rahama Allah ya gore mu da abin da ke cikin samai da kasai rahama alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al ard illa bi idni inna Allah bin nasi la raufur rahim rahama rahama rahama amma ba fatin rahama ne jarfa fa nan ba siyasa muke ba kawai zai ce a na ji mallamin na cewa rahama rahama rahama wanka rahama ta Allah muke zance ko ba ka ba waccan ta siyasa kuma wani sha'ani ne can daban kuma ba mu cewa su ba musulmai bane kuma su cikin rahama Allah ba haka muke nufi ba nan wajen tafsiri ne muke an gane ko tau wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma a cikin suratul kahf wa rabbukal ghafuru dhur rahma mai harda alqur'ani can al-ghafuru nan ko al-ghaniyyu in ya sha yuzhibukum idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku yuzhibukum ba'un tana da sukuni ba zamma bane domin in harfu sharti ya sha fi'ilu sharti ne ko ba haka ba yuzhibukum jawabu sharti ne in tajzimu fi'ilaini al-awwal was-sani amma sai ka jona ce in ya sha yuzhibukum bukin nan kuskure ne ka diba da kyau mai karatun alqur'ani in baka yarda da fatawata ba kuma ka tambayi manyan manyan malamai ni dalibi ne in ya sha yuzhibukum idan Allah ya so zai tafiyar da ku gaba daya wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya sanya khalifa a bayan ku min ba'dikum bayan ku ma yasha wa abinda ya so kama ansha'akum kama yadda ya tayar da ku min zurriyyati qaumin akharin daga zuriyyar waɗansu mutane daban ko mutanen annabi nuhu alaihi salam anna hamalna zurriyyatahum fil fulkil mashhun ko ko dai wata jama'a tana maye ma wata jama'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya so an gane ko to wannan anan sai mun fahimci wani abu shine cewa in ya sha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ai ko rayuwa haka take gudana Allah yana tafiyar da mu ne yana kawo wadansu ko ba ka nan bane to kuma na an ce in ya sha yuzhibukum kuma abin da yake aikatawa ne domin an halice mu ne dan wadansu su mutu wadansu su zo wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wadansu na mutuwa ne wadansu na maye musu to kuma an ce in ya sha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya za mu fahimci wannan ya za mu fahimci wannan shi ne abin tambaya sai mu ce a nan abin da ake nuhi in ya sha yuzhibukum Allah ya kawo wannan a cikin ayoyi da dama na cewa in ya so zai tafiyar da mu a cikin Ibrahim ya faɗi wannan an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal ard in yasha anna Allah khalaqa as-samawati wal ard bil haqq in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz a cikin suratul fatir ya faɗi wannan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa la taziru waziratun wizra ukhra ko ba haka ba a cikin nisa'i ya faɗi wannan an gane ko in yasha yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira to amma anan tambaya cewa in ya so zai tafiyar da ku to amma ku ai yana tafiyar da mu yana kawo waɗansu wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha a abin da yake nufi anan in ya so ya tafiyar da ku gaba ɗaya lokaci guda sai ya tafiyar da ku gaba ɗaya shi ne abin da ake nufi wa ya bi halkin jadid sai ya kawo waɗansu daban in ya so kuma ya canza kamar ku yana da ikon haka an gane ko ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamuna in ya ga dama kuna mutane sai ya mayar da ku abin da ya ga dama fi ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba abin da yake so sannan kuma nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila in muka dama sai mu canza canzawa irin wanda muka ga dama ba irin wanda suke so ba ko wanda suke tunani sannan kuma canza wannan ba dole bane a tafi da kai wani lokaci ana iya wato kana aiki ka bar shi Allah ya kawo wani wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kana mumini ka kiyasi Allah ya kawo wani an gane ko kamar yadda ya fada ya fada illa tanfiru yu'adhibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum haka annabi hud ya fada wa mutanen sa an gane ko wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tudurrunahu shay'a wannan duk irin tattanzawa ne in ya ga ma ya tafiyar da ku kuma ya kawo waɗansu halittu su rayu a bayan ƙasa walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun sai aka mala'iku ma'ana dai ganin mashi'a ce ta Allah zaka bar shi game da su amma nan tafiyar da ku shine cewa ya tafiyar da ku gaba ɗaya shine abin da ake nufi amma tafiyar da ku a kawo ɗansu wannan abu ne wanda kullum ana yin shi ko ba haka ba za a fasa aure ne ko za a fasa haihuwa ko za a fasa mutuwa ba wanda za a bari sai an yi aure sai an haihu sai an mutu kana ji ana ɗaura aure ko ina kana ji kuma matar lite ko ba haka ba ana haihuwa kuma kana ji morg tana amsa makabarta in mun ce morg wani bai san morg ba makabarta ko si mai ciyar inda ake kan mutane ana turbuɗe su babu wanda za a bari wasu suna zuwa wasu suna dawowa sai Allah ce inna ma tu'aduna la'at inna ma tu'aduna la'at inna ma tu'aduna haqiqa ma abin nan tu'aduna wanda an kai muku alkawali an gane ko matsayin imul ismul mausul ne aidu sila mahdhuf inna ma tu'adunahu la'atin abinda aka yi muku alkawali zai zo to nan malamai suke cewa tu'aduna yana iya daukan ma'ana guda biyu wato akwai au'ada an gane ko na kyacewa shine alwa'id fa zakkir bil qur'ani man ya khafu wa'id mun kawo baiti ajiya wa inni in wa'at in aw'atuhu aw wa'atuhu la munjizu wato la mukhlifu i'adi wa munjizu wa'diya in an ce alwa'id shine kacewa in an ce alwa'du shine alkawari to waɗansu malaman tafsiri anan sai suka ce inna ma tu'aduna abinda aka yi muku alkawari na azaba domin daga wa'ada yu'idu i'adan ne an gane ko wato a wa'ada ne abinda aka yi muku alkawari na azaba la'atin lalle tabbas zai zo kaga wannan ana magana ne akan kafirai an gane ko in alahira ne ko kuma ana magana ne da muminnai wato ma'ana su ji daɗi cewa abinda an kai musu alkawari Allah zai cika musu alkawari dai an ce za a halakar da makiyinka zaka ji zaka ji akwai dadi ko ba haka ba musamman na ana makka ne tunda sura ce makkiya waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a inna ma tu'aduna abinda aka yi muku alkawali ta hanyar manzanni wa'ada yayi alkawali au ada ya turo manzanni da alkawali sun yi masa alkawali yayin zamanto muta'addi ne rabbana wa'atina ma wa'attana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyama to kaga wannan tu aduna in mun dauki fi'ili ne na au'ada sai zaman to tu aduna shine a matsayin wato wato al maf'ul bihi wanda wawun kin nan tana matsayin maf'ulun bihi na amma anan sai ta zaman to naibul fa'il ce to amma in mun ce tu aduna fi'ili ne wanda yake yana da alaka da alkawali sai ya zaman to shi tu'aduna wawun kin da matsayin maf'ulun bihi na domin rusulu sune fa'ili na farko sune maf'uli kenan domin Allah ne yace su dauki alƙawalin ke ga Allah shine fa'ili ar-rusul sune maf'ulun bihi al-awwal wato al-maf'ulun bihi thani ku to sai an ka shafi ar-rusul da wancan fa'ili dan Allah ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula su an yi musu alƙawali an ce su fada su ko sun fada kenan alƙawali cikin alƙawali dole sai mun fahimci karatun da kyau to wannan shine ake ce ma wato al-mushtarak ko al-ijmal cikin qur'ani zaka samu kalmomin da suna daukan ma'anoni daban-daban wajen tantancewa to nan zaka samu sai an bi diddigin su to ala ayyati hal abinda Allah ya alƙawari na azaba tabbas tabbata zai ko a duniya ko a lahira wanda duk an kai alƙawarin za a azabtar da shi za a azabtar da shi an gane ko domin Allah subhanahu wataala ce kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id zai tabbata abinda Allah alƙawari na aljanna an yi mutane masu imani alƙawari a nan duniya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim za a cika wannan alƙawari za a ba su aljanna wadda an kai musu alƙawari kuma Allah subhanahu wataala ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya za a cika makafirai alƙawari a nan duniya da lahira kace wadda aka yi musu za a cika ma mu'minai alƙawarin su a nan duniya ta hanyar ba su nasara akan makiya ta hanyar cika musu abubuwan da suke bukata sannan kuma a ba su gidan aljannar na tashin alkiyama kenan in ka fassara ta da alƙawari wanda aka yi makafirrai yayi in ka fassara alƙawari da waɗanda an kai mu'minai yayi kuma mujmal ne dukkan su yana ya daukar sa a nan nike kira za ka iske tu aduna alkawali ko kuma kyacewa a'a shin shi kadai ne ba shi kadai bane la tudarra walidatun bi waladiha malamai sun kace shi ba mujmal ne domin la tudarra shi wannan shaddar da aka sai ta badda shin walidatun fa'ili ne ko ko na'ibul fa'il ne domin in mun ce la tudarra in mun ce ra'unkin nan kasra ce la tudarir kada ta cutar ita walidatun amma in mun ka ce ra'unkin nan fatha ce la tudarar kada a cutar da mahaifiya saboda ɗanta kaga mujmal cikin alkur'ani akwai sa kuma dukkan sai mu ce a'a Allah ya hana ita ta cutar kuma ya hana ta cutar da su mijin ko mijin ko ƴan uwansa kaga musulunci bai da cuta ba ko wanda ya sai ka kama shi hujjar shi da haka dai almujmal babi ne cikin usulul tafsir babi ne cikin usulul fiqh ɗalibai su yi kokari su karanta irin waɗannan ababen ƙa'idodi na tafsiri ana buƙatar a san su ba wai kawai haka zaka zuwa kai ta tafsiri ba kana hayaniya kwana biyu zaka gane kurinka don banna za ka yi mai yawa a nemo ka marmakon ka kare addinin Allah ka koma kanka kake kariya Allah shi mu tsari da wannan al-mujmal kadiba daga cikin littattafan da suke magana wannan ko cikin littattafan usulul fiqh ko usulul tafsir musamman littattafai na usulul tafsir da usulul fiqh in kadiba akwai wani littafi at-tahrir fi usulul tafsir na Dr. Musa'id At-Tayyab sannan kadibi usulul tafsir na ustaz Dr. Professor wato abin nan Dr. Kabir Yunusa sannan kuma kana iya kadiba littafin usulul fiqh na Abu Zahra kaga menene al-mujmal kadibi usulul fiqh na Abdul Wahhab al-Khallaf sannan kadibi al-Mustasfi ko al-Mustasfa na Imam al-Ghazali sannan kadibi muqaddimatu adwa'ul bayan na Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya ka bayani akan al-mujmal yadda ake tafsirin al-Qur'ani da shi sannan ka dibi muqaddimatu tahrir wa tanwir da ibn ashur ya ka bayanin kan mujmal saboda abu ne mai muhimmanci a cikin tafsirin alqur'ani mai girma ka dibi manzumatu ibn usaymin ya rubuta baitutukka kan usulul fiqh ka gani da kuma usulul tafsir da ya rubuta da usulul fiqh yayi bayani kan waɗannan ka'idodin sannan kuma ka dibi usulul ahkam na Fatih Zaklam babban malamin fiqh na kasar Libya wanda yake ya rubuta littafi usulul ahkam a cikin usulul fiqh kadibi al ihkam fi usulil ahkam na Imam al Amidi ko na Imam Ibn Hazm kala biyu ne al ihkam din da na wancan da na wancan sannan kadibi mawsu al fiqhiyya al quwwatiyya wanda ta hado fiqh wato ɗaya daga cikin mawsu'ati ne na fiqh na duniya sun yi babi akan al mujmal da asbabuhu a cikin wato abin nan shari'a ta musulunci sannan kadibi nasrul warud ala maraqi saud na shinkiti kadibi nasrul banud na kuma wanda rubuta littafin sannan kuma kadibi fatawa shekul islam ibnu taymiya a babi na usulul fiqh inda an ka kekkebe tun da an rarraba su yanzu babin sallah babin kaza babin kaza sannan ka dubi wato al-muswadda fi usul al-fiqh ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sannan ka dibi ilamul muwaqqi'in an an rabbil alamin na Ibn al-Qayyim dalibin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wannan littafi yana da tsada sosai a cikin usul al-fiqh littafi ne mai kyau ka dibi irshad al-fuhul an gane ko shi ma yana da kyau daga cikin littattafan usul al-fiqh dan saboda na Imam Shawkani littafi ne mai kyau ka dibi al-waraqat في أصول الفقه نا إمام الحرمين كديب المهذب في علم أصول الفقه المقارن نا أستاذ الدكتور عبد الكريم النملة كديب ليلة تفهم فقه أصول الفقه دا أصول التفسير دبن دبن وأن دا سكي متى كيتانا تالبين وأن دا سكي نتكيا نلوكة نمتيو فاربين سكي من يمن يلي تتفيكما نمن يمن يمالا ميلي da haka abin da ya sani kawo wannan kuma sai an yi hattara usulul fiqh akwai wadanda ahli sunna na akwai wadanda ash'ariya na sai kai hattara da wanda aqidarsa ta ash'ariya ce amma bai hana kai bincike na ilimi don gano gaskiya mun gane wannan inna ma tu'aduna la'atin abinda aka yi muku alkawari na alkhairi ku mu'minnai ko ko abinda aka yi muku alkhairi wai an kai muku alkawari na sharri ku kafirai la'atin zai zo na kiyama da waninta wa ma antum bi mu'jizin ku bu ku kasance masu gajiyar da Allah ba asalin ajaza kasawa ne to ba za ku iya gajiyar da Allah ba don babu abin da zai gajiyar da Allah ko cikin samai ko cikin kasai wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard inna ma tu'aduna abinda an kai muku alƙawali ma ismul mawsul ce duk abinda aka muku alƙawali zai zo ina fata an fahimce ni kenan sai ka kawo abubuwan da an kai alƙawali daga cikin su akwai kiyama inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun ga mu'minai kiyama mai kyau ce alƙawlin alkhairi ne ga kafirai ba alkhairi ba ce Allah ya gane da mu Allah ce qul ya qaumi amalu na'am
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
Allah ya ce qul ka ce ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ko i'malu ala makanatikum wato ko i'malu bil ifrad wal jam'i akwai qira'a i'malu ala makanatikum ko i'malu ala makanatikum qira'a ne guda biyu makana mufrad ne makanati bil alif wa ta sai zamanto jam'i ina fatan kun fahimta an gane ko to imam shu'ba ya karanta qul ya qaumi i'malu ala makanatikum bil jam'i ya ku mutane na i'malu ku yi aiki ala makanatikum wato in mun ce makanatikum akan halinku nan makana ana nufin halinka akan ɗabi'arka akan rayuwarka ta ta yau da gobe ala makanatikum akan ɗabi'o'inku to ya qaumi jam'i ne makanatikum muqabalatul jam'i bil jam'i ko wani an bashi nashi amma an ce ya qaumi amalu ala makanatikum to kuma mufrad ne mun ka ce mufrad in an yi idafa zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i ko kuma akwai abin da ya hada su i'malu ala makanatikum akan ai halin ku shine aqida ko da kuke akan ta sai ta zamanto ko da mufrad ce aqida su guda ce ta kafirci ce al kufru millatun wahida an gane ko haka zaka yi ka gane wato munasaba tsakanin kira'o'in amma malamai suke cewa in an ce al makan shine wuri wanda ake gani an gane ko in an ce almakana shine matsayi wanda ba a gani sai a ce wani yana da babban matsayi kaga matsayin nan ba a ganin sa shine makanatu amma kuma an ka ce makan shine bagire wuri waɗansu suka ce a'a shi makana ana nufin matsayi amma in an ce makanu yana ruwa a ce wato bagire wuri wanda ake gani kuma yana iya zamantowa wuri wanda ba a gani shi ma ana kiransa almakan kenan in an ce almakan yana iya zamantowa almakana amma in an ka ce almakana bai iya zamantowa almakan an ka ce meye dalilin ku suka ce wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-'alamin kaga mubawwa'a sidqin matsayi ne wanda an ka basu wanda shi matsayin nan ba a ganin shi ina fata an fince ni kenan wa rafa'nahu makanan 'aliyya rafa'nahu mun daukakar da shi makanan matsayi ba wai an kai shi sama yana ta aljanna ba yana rayuwa waɗansu ahadithul qusas da ake karantawa kaga makanan Allah yace Allah bai ce makanatan ba ina fatan kuna fahimta ta to qul ya qaumi amalu ala makanatikum kace mutane na ku yi aiki akan halinku ko ala makanatikum inni amilun ni mai aiki ne sai aka kawo shi da tanwini don a nuna maka zan ci gaba da aiki ismul fa'il in bai da tanwini yana nufin an aikata an gane ko amma yana nufin za a yi gaba to sai a kawo shi da tanwini an gane ko ma'ana inna allaha balighu amrihi inna allaha balighun amrahu to balighu amrihi an yi an kare balighun amrahu wanda bai zo ba za a tabbatar da shi an gane ko wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa za a sanya ba a sanya ba wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun ba ai ba za a yi inni amilun zan ci gaba da aiki fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani man takunu lahu aqibatu dar akwai ƙira'a ta imamu hamza da al'imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta man ya kunu lahu aqibatu da to kaga in an ce takunu mu'annas ne aqiba mu'annas ne to amma an ka ce yakunu sai malamai suka ce abin da yasa saboda al'aqiba mu'annas ne majazi ba wai mu'annas ne haƙiƙi ba sannan abu na biyu an kawo fasil lahu tsakanin aqiba da fa'il kenan al-faslu yana sawa ayi tafkiri ya halatta ya bada dama sawwaga sannan kuma gashi kasancewa shi al-mu'annas majazi da sannu za ku san man takunu lahu aqibatu da wanda yake da kyak- wato gida na makoma nan aqibatu da gida na makoma alhali ko kowa yana da gida na makoma domin masu imani suna da makoma ita ce aljanna an gane ko jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar to kafirai kuma suna da makoma ko ba haka ba to amma sai aka ce fasawfa takunu fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar a'a mu'minai suna da makoma wallazi kafirai suna da makoma sai dai ta mu'minai ta gari ce su ko ta kafirai mummuna ce wallazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar sai ka bambanta man takunu lahu aqibatu dar wanda adda kyakkyawan makoma da mu da ku za a san shi innahu la yuflihu adh-dhalimun azzalumai ba za su ci nasara ba wannan aya tana ɗaya daga cikin mutashabihatul alfaz innahu la yuflihu al-kafiruna guda ne a cikin alqur'ani innahu la yuflihu al-mujrimuna guda ne a cikin alqur'ani a cikin suratu yunus akwai innahu la yuflihu al-mujrimun an gane ko daya a cikin suratul mu'minun innahu la yuflihu al-kafirun daya wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin amma innahu la yuflihu adh-dhalimun sai malama har da alqur'ani suka ce guda hudu ne a cikin alqur'ani na farko ya zo a cikin suratul an'am innahu la yuflihu adh-dhalimun wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tas'umun na biyu gashi nan ya zo a nan fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun na uku ya zo a cikin suratu yusuf wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun sannan kuma malama har da alqur'ani suke cewa a wuri na hudu bayan cikin suratu yusuf innahu la yuflihu adh-dhalimun na hudu din ya dan kwanta mini amma insha Allah ta'ala inna tuna shi zan kawo shi almuhimmu dai biyu suna cikin suratul an'am guda yana cikin suratul yusuf kafiruna guda ne la yuflihul kafirun la yuflihu abin nan la yuflihul kafiruna daya la yuflihul mujrimuna daya la yuflihul zalimuna guda hudu فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الظالمين بذلك تنسر با مفهوم سا وأن دبا الظالمين بذلك تنسر azzalumai ba za su ci nasara ba a duniya da lahira ko da kaga sun samu cin nasara farko a ƙarshe za su faɗi a lahira kuma za su faɗi in bustuwa ba waɗanda ba azzalumai ba za su ci nasara a nan duniya a ƙarshe za su yi farin ciki kuma a lahira za su ci nasara Allah ya sanya mu kasance ba daga cikin azzalumai ba sai Allah ya ce waje alulillah
وجعلوا
wani dan uwa ya kawo muna kyauta yana da wani tsari da yake kawo kalmomin alkur'ani sai ya kawo muna cikon abin da ya kwanta muna a yanzu nan shine cewa wanda ya zo a cikin suratu wato alqasas inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa qala musa rabbi a'lamu biman jaa bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun jazakallahu khairan Allah ce wa ja'alu na ana magana ne kan mushrikai da aikin da suke aikatawa na shirka da ta'addancin da suke yi wa ja'alu lillahi sun sanya wato ga Allah min ma zara'a na daga abin da Allah ya halatta ya halitta min al-harfi wal an'ami nasiba min al-harfi na daga kayan noma ko abin noma wal an'ami da dabbobi nasiban shine kaso ko rabo suwa sun kai wannan aiki su ne mushrikai su ne sun ka aikata wannan aiki an gane ko sai malamai suke cewa ja'ala wani lokaci tana bukatar maf'uli guda biyu to in mai bukatar maf'uli guda biyu ce kenan ja'alu shine wato mimma zara'a min al-harfi wal an'am shine al-maf'ulul awwal nasiban shine al-maf'ul thani amma in tana buƙatar guda sai shi zamanto wa ja'alu lillahi nasiban shine maf'uli guda wanda take nema domin tana nuhin ma'ana ayyana ya yanke ya tantance ko farraza ya fitar in an ce farraza wato da fa'un da ra'un da zayun ya keɓance ko ya fitar da shi an gane ko shi yasa wani lokaci abinda jikin yake abinda jikin mutum yake fitarwa a larabcin zamani suna kiransa ifraz sai kai hatara da irin waɗannan kalmomi sai ka rasa me ake son a ce to waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiba sun sanya ma Allah wani kaso su waye su kai wannan aiki mushrikai ne an kawo wannan don a nuna wautarsu da lalacin su wannan rabo sun sanya ma Allah nashi rabo sun sanya ma gumakan su nasu rabo rabon gumaka yana can rabon Allah kuma yana can an gane ko rabon gumaka za a bayar da shi ga waɗanda suke kula da gumaka a ce to ga nasu abinda kuke ba su su kuma ba ci suke ba amma za a yi banna kamar da waɗansu suke ci da addini da suna addini su ma waɗancan suna tsaron gumaka suna cewa gunki ya ce a kawo kaza gunki ya ce a kawo kaza amma ƙarya ce to Allah subhanahu wataala ce to fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah duk abinda suka keɓance ga waɗancan ababen nasu allolinsu to fala yasilu ila Allah ba zai shiga cikin rabon Allah subhanahu wataala ba kaga ko da iska ya ɗauko misali an shanya ga na Allah ga nasu sai iska yo ya ɗauko na Allah ya sa cikin nasu to za su bar shi amma in iska ya ɗauko rabonsu an gane ko in iska ya ɗauko rabo na abin gumakansu ya kawo a wajen Allah ina fata an fahimce ni to sai zaman to sun ɗauko na wajen gumaka sun mai sun mai rushi kenan na Allah shi wannan babu matsala ko ina tafi babu matsala sannan in aka ajiye sai ya halaka to in na na Allah ya halaka babu matsala amma kuma in da gumaka ya halaka to sai a ɗauko na Allah a mayar a gurin kaga sun maida su waɗannan gumakan nasu kamar sun fi Allah subhanahu wataala kaga wanda ai matsala ce kuma wannan wuta ce shi Allah in ka yarda shine babba to ai ya kamata a ce shine yake da babban matsayi sai a'a ai shi bai da bukata tunda dai shine babba to babu matsala bari a dauki rabuwansa sai a ba waɗancan to wannan kaga nau'i ne da shirka sai Allah ya bamu labari abinda suka aikata waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim sun kace wannan na Allah ne bi za'mihim a wata qira'a faqalu hadha lillahi bi zu'mihim an gane ko ana cewa azzamu ana cewa azzumu duka ba matsala bane ina fata an fahimta kakkaji wata rana wani malami yana karantawa ya ce fa qalu hadha lillahi bi zu'mihim kamar yadda imam al-kisai ya karanta kace babu shi azzamu riyawa ko ƙarya ko fadar magana ba akan ilimi ba wa hadha li shuraka'ina suka ce wannan kuma na gumakanmu ne fama kana li shuraka'ihim duk wanda ya kasance rabo ne li shuraka'ihim na allolinsu fala yasulu ila Allah ba zai taba saduwa da rabon Allah ba wa ma kana lillah amma duk wanda ya kasance na Allah ne fa huwa yasulu ila shurakaihim shi kan ana barin shi ya koma zuwa ga na ubangiji Allah ce sa'a ma yahkumun abinda suke aikatawa ko abinda suke hukumtawa yayi muni irin matsayin da sun ka ba Allah har suka ba guma kansu matsayin da ya fi na Allah har kaga mutum yana iya kare wani dan ya saba ma Allah har kaga an samu waɗanda suke zagin ubangiji saboda an taba wani mutum Allah shi mun tsari da irin wannan to wannan aya dai tana nuna jahilci na abin nan mushrikai a ƙarshe za mu dan tabo qadiyya guda daga cikin qadiyoyin da a cikin wannan aya shine kalima ta al-harf al-qur'ani al-harf shine abin da aka noma to amma ana iya cewa al-mahruf sai dai al-qur'ani bai taba cewa al-mahruf ba to me yasa al-qur'ani yake kauce ma wannan kalma sai ya kawo wannan shine abin da malaman balaga suke bincike akan sa sosai a cikin al-qur'ani yana da kyau ɗalibin ilimi ya bincike kan wannan duk in ka diba cikin alkur'ani an gane ko za ka ga ya ce alharf alharf kuma shine noman da kansa amma bai ce almaharusu ba domin ya kamata ya ce waje anu lillahi mimma zara'a min almaharusi wal an'am duk inda ya zo sai ce alharf in ya zo ma'rifa alharf ne an gane ko wato qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusiru al-arda wa la tasqi al-harf kaga bai ce wala tasqil mahrusa ba زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أنقالكو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل كاقع الحرث يتشي وقالوا هذه أنعام وحرث hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim malamai suka ce dai a takaice inda yazo da ma'rifa da alif wal lam da inda yazo na kira da inda yazo da mudafa duk al harf al harf Allah yace kenan an kawo masdar ko al ism ana nuhin ismul maf'ul suka ce saboda kalima ta al mahruf tana da nauyi kalima ta al harf ba ta da nauyi shi yasa al qur'ani yayi amfani da wannan kalima shi yasa ake kiransa al'adlu a cikin balaga al'adlu an kauce ma wannan kalima an ɗauko wannan an gane ko malaman balaga da tafsirin alqur'ani suna bayanin wannan kadibi manhajul bayanin alqur'ani na ustadu doktor professor tafsiri dr kabir yunus na kano sannan kadibi mafatihut tafsir na ustadu doktor ahmad sa'ad al-khatib yayi bayanin wannan kadibi kuma anniyaba waɗansu malamai suna kiransu anniyaba a ɗauko wata kalima a mai da ita matsayin wata kalima a nemo mi dalilin da yasa aka yi amfani da ita saboda ka gane balaga ta alkur'ani ka gane magana tanzilun min hakimin hamid ne to da haka dai wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da suka aikata ba kuma min ma zara'a ba min alharfi wal an'ami nasiban hatta da abinda Allah ya halitta waɗanda ba wannan ba sun sanya mu Allah nasib wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin ala ayyati hal dai ana rabon kura ashe ba mutane ɗaya ne aka zalunta ba har da Allah ana yi musa rabon kura an gane ko a ɗauki mummuna a ba Allah wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna la jarama anna lahum an-nar wa annahum mufratun ala ramma ina ganin lokaci ya matso karanta muna aya ta karshe sai mu dakanta anan karanta wannan aya mu samu ladarta وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
ga wannan aya ba za ta samu shiga ba Allah dai ya ce a bar su kenan muna fatan sai bayan sallah insha Allahu ta'ala za mu zo in akwai rayuwa mu ci gaba da wannan tafsiri muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan da muka yi gaba daya kurakurran mu gaba daya a matsayin mu na ƴan adam Allah ya gafarta muna muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus da kasance makoman mu da mu da ku gaba daya duk wanda ya ji an fassara wata aya abin ya bata masa da rai yayi hakuri wallahi wata aya hadda mai wa'azi da an ramman da ke jan aya alqur'ani wallahi lafin ya shafe shi kuma sakon Allah ne dole sai an isar ba mu kallon wane ko garin wane ko jihar wane ko kabilan wane ko specialitekin wane sakon Allah ne na al'umma gaba daya muna fatan Allah ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce Allah ya ba mu ikon nisan ta Allah ya ba mu ikon shiga cikin aljanna firdausi ba tare da hisabi ba Allah ya kare muna kasashen mu Allah ya kare muna malaman mu da shugabannin nan mu duk wanda yake taimakon addini da dubbai wanda Allah ya bashi Allah ya kare shi Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi sannan duk wanda yake neman kasashen mu da fitina da wanda yake zalunta kasashen mu wato ko ciki ko waje in mai shiriwa ne Allah ya shirye da shi in ba mai shiriwa bane Allah ya san abin da ya dace da shi Allah ya mai su sakamakon sa ba mu jin bakin cikin kowa dan muna ganin cewa musulmi bai dace kyamaci musulmi ba wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu amma kasancewar an gaya ma mutum gaskiya ba shi ki nuna ba a kaunarsa ba babanka yana mai maka magana kana jin babu daɗi wallahi sai bayan ya mutu zaka gane gaskiya ce gaya maka ko ko radda mutumin da yake gaya ma gaskiya musiba abin da kake wa gudu ya cin ma ran nan zaka ga abin mamaki shi yasa kafirai sun yi ta zagin annabawa amma radda azaba ta zo suka ce mi ya wailana inna kunna zalimin tana yiwa wani abu sai mutum ya mutu kun gani su albani abubuwan da suka faɗa su shek jafar abin da suka faɗa da manya-manyan malamai abinda suke faɗa yau muna maimaitawa kaji an ce Imam Malik ya ce kaza sai kaji kamar yau ne ya faɗi wannan magana saboda abin nan da suka faɗa bai da alaka da gidan wani bai da alaka da gwamnatin wani bai da alaka da siyasar wani bai da alaka da kabilar wani an kalli gaskiya an faɗe ta dan Allah shi yasa Allah ya tabbatar da tasirinta da haka irin wannan shine muke bukata Allah shi ba mu ikon mu faɗi gaskiya don Allah kuma Allah ya ba mu ikon ganin gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna muna ƙarya ƙarya ce Allah ya ba mu ikon nisan ta a nan za a liƙe tafsiri insha Allah ta'ala sai bayan sallah in muna cikin masu rayuwa ko ba haka ba wanda ake yi sati sati ran lahadi kuma muna fatan yadda muka tsaya a wannan wurin Allah ya nuna muna mun kammala wannan tafsiri na alqur'ani mai girma gaba daya akwai wani dan uwa da ya musulunta dazu dazun nan aka ce to ana neman yan uwa su taimaka fi sabilillahi a samu wani abu da aka taimaka masa an gane ko dan haka eh, za a nemi taimako mai dala goma babu matsala mai dala ashirin babu matsala a taimaka fi sabilillahi kan wani ya ce a'a mutane suna wayo sai ramadan yayi su je su ce su musulunta shedan da yake jefar da waɗannan abubuwa an gane ko ka taimaka game da abin da Allah ya baka gwargwadon abin da Allah ya kore ma muna fatan Allah ya ƙara taimakon musulmi da musulmai Allah ya karya kafirci da kafir- da kafirai Allah ramma ko da addu'a guda ce ka liƙe muna da ita tun da ka ƙare karatun alƙur'ani العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت آمين.
وبارك لنا فيما اعطيت آمين.
وقنا واصرف عنا شر ما قضيت آمين.
انك تقضي ولا يقضى عليك آمين.
انه لا يذل من واليت آمين.
ولا يعز من عاديت آمين.
تبارك ربنا وتعالى آمين.
اللهم فصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين.
من طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين.
من الأكل ما تحول به علينا مصائب الدنيا آمين.
متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا آمين.
وقواتنا آمين.
أحسن ما أحييتنا آمين.
وارث منا آمين.
ولا تجعلنا على من ظلمنا آمين.
وانصرنا على من عادانا آمين.
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين.
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين.
ولا مبلغ علمنا آمين.
ولا تسلط علينا بذنوبنا آمين.
من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين.
اللهم يا قاضي الحاجات آمين.
اللهم قضي حوائجنا وحوائجنا وصلنا بجوع يا رب العالمين آمين.
اللهم يا قاضي الحاجات آمين.
اللهم قضي حوائجنا وحوائجنا وصلنا بجوع يا رب العالمين آمين.
اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين.
اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء آمين.
ودرك الشقاء آمين.
وسوء القضاء آمين.
وشماتة الأعداء آمين.
اللهم انا نسألك عيد الشهداء آمين.
ونسل الشهداء آمين.
ورافقة الأنبياء آمين.
وانصر على الأعداء آمين.
يا سميع الدعاء آمين.
يا جبار الأخلاق يا رب العالمين آمين.
اللهم عافنا ولا تحرمنا يا رب العالمين آمين.
اللهم يا سامع الصوت آمين.
ويا سالك الفوت آمين.
يا كافر الظلم لحم بعد الموت آمين.
اجعل لقاءنا ولقاء آبائنا من النار آمين.
يا رب العالمين آمين.
اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عبادتنا يا رب العالمين آمين.
برحمتك يا حي يا قيوم آمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين.
حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد آمين.
وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين.
اللهم على الدعاء آمين.
ومنك الإجابة آمين.
وإليك السلام ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين